إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في هذه الأيام انشغل الناس بالدعايات الانتخابية كل حزب يدعو ويعد المنتخبين للتصويت له ولانتخابه وحزبه الوعود تقطع والمال يبذل ويقوم المرشحون بالجولات هنا وهناك في أنحاء البلاد كل حسب جدول جدوله ونظره وفي مثل هذه الظروف كان لزاما على طلاب العلم والعلماء والدؤات أن يبذلوا قصارى جهدهم في النصيحة والإرشاد للمرشحين والمنتخبين معا للوصول إلى ما هو صالح للعباد والبلاد ومن هذا المنطلق أقول اليوم للمرشحين لجميع المناصب أولا اتقوا الله تعالى في السر والعلن وراقبوه في الأقوال والأفعال ولا تقولوا إلا خيرا ولا تقطعوا وعودا كاذبا تعلمون أنكم كاذبون فيها ولا تخدعوا ولا تخونوا واعلموا أن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كذلك لا تفعلوا إلا خيرا فكل إنسان يلزم له طائره في عنقه يوم القيامة من خير وشر يلزم به ويجازى عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثانيا ليكن دافعكم إلى الترشح إصلاح العباد والبلاد لا طلب الرئاسة والمال فإن كل ما جمعه الإنسان سائر إلى الفناء وفي الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أخرجه الترمذي وابن ماجه ومن ترشى لأجل الرئاسة وجمع حطام الدنيا فقد آذى نفسه قبل غيره لأن عاقبة أمره وبال عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أخرجه ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش أخرجه البخاري قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا انتهى كلامه رحمه الله ثم اعلموا أيها المرشحون أن من كان ترشحه لدنيا يصيبها أو رئاسة يهوذها فإنه يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذعبان جائعان أرسلا في غنم بأفضل لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه أخرجه الترمذي يقول ابن رجب رحمه الله فهذا مثل عظيم فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في غنم وقد غاب عنها رعاه رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل والحرص على الشرف على قسمين أهلهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر جدا وهو الغالب وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقل من يحرص على رئاسة الدنيا بطلب الولايات فوفق بل يوكل إلى نفسه إلى آخر كلامه رحمه الله ثالثا لا تكونوا سببا لسفك الدماء وقتل الأبرياء وذلك بنصر هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل الحاملين للسلاح وإعانتهم على ظلمهم بإعطائهم المسكرات وكل, وكل ما يعينهم على باطلهم من قتل الناس وسفك دمائهم ونهب أموالهم أمسكوا على أيديهم وامنعوهم من حمل السلاح وإشهاره على وجوه الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا أخرجه البخاري ومسلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه أخرجه مسلم قال ابن العربي رحمه الله إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع كيف تفلح أيها المرشح وأنت تسير مع ملعون وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لعن بعيرا انزل عنه فلا تصاحبنا بملعون أخرجه مسلم وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال العلامة السعدي رحمه الله ولا تعاونوا على الإثم وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويهرج والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه فكل مرشه سمع لمحبه أن يحمل السلاح ويشرب المسكرات ويسفك الدماء فهو مشارك لهم في الإثم ومتعاون معهم في العدوان رابعا اعلموا أن المسؤولية في الإسلام تكليف لا تشريف أمانة لا غنيمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرجعة وبعثة, وبعثة الفاطمة أخرجه مسلم وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه البخاري أيها المرشحون اعتبروا بمن بدا من أسلافكم ممن نال مراده أو لم ينل فالدنيا فانية لا يخلد فيها أحد مهما طال عمره سواء كان رئيسا أو مرؤوسا غنيا أو فقيرا عالما أو جاهلا فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول ابن الجوزي رحمه الله أجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل لا يعمل سوء مغبته فكم قد سمعنا عن سلطان وعمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهوتها ولم ينظر في حلال وحرام فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التز ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة منه كل لذة ولو كان هذا فحسب لكفى هدنا كيف والجزاء الدائم بين يديه انتهى كلامه رحمه الله فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك وأنا مسلمي أيوه كبر ما أولنا جمعة من البركة tana da taken nasihu zuwa ga 'yan takara a cikin dukkan mukaman da ake yin takara a cikinsu ya ku 'yan uwana masu girma muna sane da cewa a cikin waɗannan kwanaki dukkan mutane ko kuma mu ce dukkan 'yan takara sun shagalta da yin kamfen na kiran masu zaɓe zuwa ga zaɓensu kowane fati kowace jam'iyya tana kira tana kuma yin alkawarin masu tana yin alkawari ga masu zaɓe cewa idan sun zaɓe ta za ta yi kaza za ta yi kaza ana ta yanka alkawura kowa yana faɗar abin da zai yi ana watsa dukiya ana bayarwa ga waɗanda ake ganin za su yi wani aiki ko ƙoƙari don a ci zaɓe sannan 'yan takara kuma suna ta kai kawo nan da can a cikin wannan ƙasa gaba ɗaya kowa gwargwadon yadda ya tsara kuma gwargwadon yadda yake gani to a irin wannan yanayi wajibi ne a kan ɗaliban ilimi da malamai da masu da'awa su yi ƙoƙari su yi nasiha su yi jan hankali su fuskantar da waɗannan 'yan takara har ma da masu zaɓen dan a kai cim dan a cimma abin da zai zama alkhairi ga addini da ƙasa da al'umma gaba ɗaya ta wannan babi nake cewa ga wasu daga cikin nasihu da nake yi ga 'yan uwana waɗanda suke takara a dukkan makaman da ake takara a cikinsu abu na farko ku ji tsoron Allah a fili da ɓoye ku kula ku sani Allah yana ganin ku cikin maganganunku da ayyukanku kada ku faɗi wani abu in ba alkhairi ba kada ka yi alkawari na ƙarya wanda kai ma a zuciyarka ka san ƙarya kake ba za ka yi wannan abu ba amma kana faɗa don ka ja hankalin mutane kada ku yi yaudara kada ku yi ha'inci ku sani cewa a koyaushe akwai mala'iku a tare da ku da suke sanin duk abin da kuke aikatawa kuma suna rubutawa hakanan kada ku aikata wani abu sai alkhairi domin Allah ya gaya mana kowane mutum ranar tashin alkiyama za a rataya masa ayyukansa a wuya littafi na ayyukansa a wuya a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka yau kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi a ranar mutum zai karanta zai ga duk abin da ya aikata yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara kowace rai abin da ta aikata na alkhairi za ta gan shi gashi nan وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أبن دتي نمونا أيكي ذات جنش أرانر sai ta dinga burin ina ma tsakaninta da shi akwai gab akwai rata mai yawa a ranar mutum zai ɗau littafin sai ya karanta zai ce mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne baya barin karamin abu ko babban abu face sai ya ƙididdige ya faɗa Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata za su same shi to kada ka ɗauka dan kana takara dan kana kewayawa cikin mutane waɗannan mala'iku ba sa tare da kai suna nan tare da kai suna rubutawa kuma da shi za a yi sakamako faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara Allah ya ce wanda ya aiki daidai da kwayar zarra dan karamin abu na alkhairi zai gan shi a wannan rana wanda ya yi sharri dan karami zai gan shi a wannan rana sannan Allah ya gaya mana babu abin da mutum zai furta a wannan rayuwa face akwai mala'iku suna rubutawa a tare da shi don haka ku ji tsoron Allah cikin dukkan ayyukanku da maganganunku alƙalami yana nan yana gudana a kanku duk abin da kuka faɗa yana nan a rubuce idan bayi sun manta to Allah baya mantuwa kuma zai zo da shi a ranar da kuma ba abin da zai ceci mutum sai gaskiyarsa da aikin shi abu na biyu ya zama manufarka ta tsayawa zaɓe shine don ka kawo ci gaba ga bayi don ka kawo ci gaba ga al'umma da kuma ita ƙasa dukkanin muna sane ƙasanmu tana cike da ƙalubale masu yawa ga harkar tsaro ana buƙatar gyara mai yawa ga harkar tattalin arziki ana buƙatar gyara mai yawa hakanan in ka zo abin da ya shafi rayuwa ana buƙatar gyara mai yawa tarbiyya abubuwa da yawa to ya zama ka fito da kyakkyawan manufa a zuciyarka ba ka fito ba ne don ka nemi mulki saboda ka tara dukiya mulki kake nema ko ka fito don ka tara dukiya saboda ba ka da ita ba ta wadace ka ba kana so ka tara ka sani duk abin da mutum ya tara ƙarshen shi ƙarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya tsinanniya ce haka nan duk abin da ke cikin ta tsinanne ne sai ambatan Allah ma'ana sai abin da zai kai ka zuwa ga ambatan Allah da abin da ya jibinci wannan lamari in tabiya kake in abinci kake ci in kasuwanci kake in aiki kake duk abin da za ka yi wanda zai jibince zai taimaka ma wajen bin Allah to wannan abu bai tsiruwa ba ta kan shi amma koma bayan wannan maza Allah ce mal'unun don haka mutane su kiyaye da wannan ku tana cewa duk abin da kuka tara to zai kare duk wanda zai tsaya takara don ya samu mulki kadai ko ya tara abin duniya to ya cutar da kansa gabanin kowa kafin ka cutar da bayi ko 'yan ƙasa kanka ka bara cutarwa saboda ƙarshen wannan lamari zai zama maka musiba da bala'i a kanka manzo Allah yana cewa duk wanda duniya ce himmarsa ba abin da ya dame shi ya zai samu duniya mulki ko dukiya Allah zai daidaita lamarinsa ya sanya mai talauci a gaban gidan shi sannan ba abin da zai samu a duniya sai abin da Allah ya rubuta masa wanda ko lahira ce niyyarsa duk abin da zai yana kallon lahira yana tunanin abin da zai zama alkhairi gare shi to Allah zai tattara mai lamarinsa kuma ya sanya wadatarsa a cikin zuciya zai samu ya gode wa Allah zai rasa ya gode wa Allah kullum yana mai da lamarin shi zuwa ga Allah sannan duniyar ma za ta zo masa tana makaskanciya wannan hadisi ibn maja ne ya fitar da shi a hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda manzon Allah yana cewa bawan dinare ya tabe duk wanda rayuwar shi ba abin da ya damu sai ya zai samu naira ya zai samu kuɗi ya taɓe haka nan bawan dirhami haka nan bawan tuba manzo Allah ce ta isa wan takasa ya taɓe ya kifa manzo Allah ce wa iza shi ka falan taqash da kaya za ta soke shi kada Allah ya cire masa kada Allah ya bashi wanda zai cire masa Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yace wannan addu'a da manzon Allah yake cewa idan kaya ta taba shi kada ma'ana ta fita kada Allah ya bashi damar cirewa ko wani ya cire masa tana nuni zuwa ga Allah ya bashi akasin abin da yake nufi domin duk wanda ya taka kaya ya rasa wanda zai cire mai wannan kaya to ai ba zai iya motsi ba bare yayi tafiya bare yayi aiki bare ya nema to kaga kenan zai rasa abin da yake nema na duniya shine manufar wannan addu'a to ga wanda ya zama duniya ce a tare da shi ku sani ya ku yan takara duk wanda ya zama ya tsaya takara dan duniya da zai samu ko wata dukiya da zai tattara to ya sani bannar da zai sai tafi gyaran da zai zo da shi yawa mu musulmai hadisai da yawa manzo Allah ya ja kunnan mu kan neman mukami da mulki to amma yanzu mun zo yanayin da ya zama larura ba yadda za yi an ce haka tsarin yake da haka dole za a fito a nema to duk wanda ya zama ya fito dan ya nema dan duniya kurin ya nema dan yi mulki to bannar da zai tafi gyaran da zai manzo Allah yana ce mana mazi ibani ja'i'an ma'ana kyarkeci guda biyu mayunwata da aka aika su aka sake su kan garken awaki da tumaki bannar da za su yi a ciki ta fi bannar da mutum zai yi ga addininsa idan yana kwaɗayin mulki yana kwaɗayin dukiya ibn rajab ya ce ka duba wannan misali ne mai girma da manzan allah ya buga mana ta yadda mutum mai kwadayin dukiya da mulki a duniya yake wa addinin sabanna manzo Allah ya ce misali ibn rajab ya ce misali ne manzo Allah yake buga mana yana da cewa bannar da zai bata gaza bannar da waɗancan kerkeci guda biyu mayin wata za su yi a cikin dabbobin da aka sake su ba mai kiwo ba mai kula da su da daddare su farka wannan dabba su ciji waccan dabba su kama waccan bannar da da wancan mutumi zai yi mai neman duniya ga addininsa to bata gaza bannar da waɗannan kerkeci biyu za su yi ba da aka yi ce abu ne sananne idan aka sami irin wannan kerkeci a cikin dabbobi guda biyu suka shiga garken dabbobi to a dabbobin kaɗan ne za su tsira da haka yace kwaɗayi na mulki ya kasu gida biyu akwai kwaɗayi na neman mulki da dukiya da iko yace wannan yana da haɗari sosai mabi yawanci yana hana mutum samun alkhairin duniya da lahira dan Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah ya ce gidan lahira muna sanya gidan lahira waɗanda ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa ɗaukaka da ɓanna sannan kuma ba sa yin banna to Allah ce su muke ba gidan lahira da haka yace yana da hadari matuka ga addinin mutum a cikin wannan yace da wuya ka ga mai kwadayin duniya mai kwadayin mulki a duniya yana neman wani mukami ce da wuya ka ga Allah ya datar da shi sau da dama Allah yana kyale shi da karan kanshi ne da haka ga kai dan takara abin da ka tinkara mai hadari ne gaske in baka sani baka sani abu na uku kada ku zama sababi na zubar da jini da kashe waɗanda ba ruwansu ta hanyar an fita yawon kamfen a tafi da matasa ɗauke da makami suna shaye-shaye ba wanda zai tsawatar kuma kuna da halin da za ku tsawatar tun da binku suke mabiyanku ne tare da ku suke idan suka yi wannan fitowar ba wani wanda suke saurare suke kallo da gashi sai ku da kuke tare da su da haka kuna da damar ku tsawatar to idan kun kyale su akan wannan suka kashe mutum suka sha jinin wani suka ɗebe dukiyar wani kun yi tarayya da su a cikin wannan laifi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ɗaukan mana makami to baya tare da mu baya kan tafarkin mu Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ma'anar hadisin wanda zai ɗau makami akan musulmi ba da haƙƙi ba saboda me saboda a ciki akwai tsoratarwa da razanarwa domin haƙƙin musulmi akan musulmi ya taimake shi yayi yaƙi dan ya kare shi ba wai yaƙi dan ya zubar da jinin shi ba ba wai dan ya dau makami ya yake shi ba ko ya razana shi to da haka manzo Allah ce duk wanda ya dauka to baya tare da mu a hadisin Abi Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ce duk wanda ya dau makami ya nuna dan uwan shi da makamin mala'iku za su la'ance shi su tsine masa ko da dan uwan shi ne shakiki yake nuna da makami hadis ibn ibn Rajab ibn al-Arabi yace anan abin da yasa ya cancanci a tsine mai mala'iku su tsine mai saboda me saboda yana nunawa ne don razanarwa don haka ya ce idan ya zama na wanda ya nuni da makami allah an ce shi to ina ga wanda ya suka da makamin ina ga wanda ya yanka da makamin ina ga wanda ya kisa da makamin ya ce allah an ce shi ne saboda tsoratarwa da yake wa ɗan uwan shi musulmi ya ce ko da gaske yake ko da wasa yake in dai ya nuna to wannan hadisi ya hau kan shi me yasa aka ce ko da wasa domin ya razana ɗan uwan shi musulmi to ya za a yi kai ɗan takara kana tafiya a cikin tawagarka ga tsinannu ko tsinanne a tare da kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana cikin tawaga ana tafiya sai wani mutum ya hau raƙumin shi raƙumin ma wajen mutum uku hudu ne suke hawa in wannan ya hau aka yi tafiya sai a sauka wannan ya hau da shi lokacin shi ya zo ya hau sai raƙumin ya noke ya kirje sai ya la'anci raƙumin ya ce la'anakallah Allah ya la'ance ka wannan dabba sai manzo Allah ce wa yake la'antar raƙumin shi ce ga shi nan ya rasulullah manzo Allah ce saki raƙumin sauka kyale shi ya tafi ba za mu tafi da dabbar da aka la'anta ba to ina ga wanda yake tafiya da wanda mala'iku suke la'anta shi ta yaya zaka samu taimakon Allah da haka dole ne ka tsaya ka yi in ma baka yi dan komai baka yi dan lahira ka dan addinin ka dan kai musulmi ne ba ruwanka da wani cewa ai dole ne sai da su ai kaza da kaza kai musulmi ne kuma Allah ya kawo ka wannan rayuwar ne dan ka bauta masa da haka ka tsaya ka ja kunne ka tsawatar in ka hana ka yi gargadi ba a ji ba aka yi to sai ya zama kuma ka fita don ka yi yaƙi abin da za ka yi Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaki juna kan biyayya kan da'a kan ayyukan alkhairi wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki juna kan zinubi kan sabo kada ku taimaki juna kan al'udwan Allah mata sa'ad yace shine a dinga wa mutane ta'addanci a dukiyarsu da jininsu da mutuncinsu duk wani sako da zalunci ya wajaba akan bawa ya kame hannu da gare shi kuma ya hana dan uwan shi kada yi wannan aiki dan haka duk wani dan takara da zai kyale mabiyansu suna daukan makami suna shan kayan maye suna zubar da jini to wallahi yana tare da su cikin wannan zunubi kuma yayi ta'awuni tare da su kuma ranar tashin alkiyama zai je ya tarar da wannan cikin takardu za a yi mai hisabi akai abu na hudu ku tana cewa mukami da matsayi da mulki a musulunci nauyi ne ba girmamawa ba ce in Allah ya sa aka zaɓe ka nauyi Allah ya ɗora ma don ya jarrabe ka kada ka fito ka ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha ka ce ai Allah yana so na tunda ya bani mulki anan almashi'a anan abin da ake nufi ma'ana Allah yana ba wanda ya ga dama amma ba lallai wanda Allah ya ba ya zama shi Allah ya fi so ba dan akwai arna da suka yi mulki ya ma fice irin wanda za ka yi ko irin wanda kake nema to don haka ka sani jarrabawa ce amana ce ba ganima ba manzo Allah ce innakum satahrisuna alal imara za ku yi kwadayin shugabanci manzo Allah ce za ku yi kwadayin shugabanci wa satakunu nadamatan yawmal qiyama amma zai zama da dama ranar tashin alkiyama fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima ma dalla da nan duniyar in an samu ana jin dadi ana jin ma'ana dadi ana murna amma manzo Allah ce to kuma tir da ranar da za a yayi wannan abin za a zo a zauna a lahira a bujiro da ayyukan mutum a wani hadisin manzo Allah ce sai wanda yayi wannan mulki nadama ne ranar tashar kiyama sai wanda yayi ya bada haƙƙin wannan mulki din hadisin ma'qil ibn yasar manzo Allah yana cewa ba wani shugaba ba wani wanda Allah zai jibinta wa lamarin talakawa musulmai ya mutu yana mai cutarsu yana musu algushi ma'ana ya cuce su yayi musu ƙarya bai kula da su ba face sai Allah ya haramta masa aljanna wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito ya ku yan uwana masu yin takara ku tuna waɗanda suka gabace ku cikin waɗanda suka cimma burin su da muradin su ko kuma wanda ba samu burin su da muradin su bai suna ina duniya mai karewa ce ba wanda zai dawwama a cikin ta yadda ya kai da tsawon rayuwa shugaba ne ko talaka ne ba wanda baya mutuwa shugaba da talaka mawadaci da wanda bai da kuɗi haka nan ma'ana malami da jahili kullu man alaiha fa Allah ce duk wanda yake kanta sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ba wanda zai rage sai Allah madaukakin sarki wannan komawar kuma ba wai an tafi kenan ba walau anna idza mitna turikna da idan mun mutu kyale mu za'i lakana al mautu rahata kulli hayyin lakana al mautu rahata kulli hayyin da mutuwa ta zama hutu ga jin rayayye walakin iza mitna bu'isna sai dai in mun mutu tashin mu za'i sannan a tambaye mu dukkan abin da muka aikata dan haka mai hankali wanda yayi wa kansa hisabi yayi aikin da zai je ya tarar bayan ya mutu gajeye kuwa wanda ya biye son zuciyarsa yayi burace burace ga Allah alhali baya tare da aiki ubangiji Allah ya kare mu a ƙarshen wannan huduba wajibi ne abinda muka saba faɗa kuma 'yan uwa malamai suka saba faɗa a wurare da dama ci gaba da kira ga hukumomi da wanda da abin ya shafa kan irin yadda al'ummar mu take tabarfarewa take lalacewa a cikin kababan sada zumunci na zamani abin ya wuce duk yadda mutum yake zato an waye gari in zaka shiga kowane iri daga ciki facebook zaka shiga tiktok zaka shiga instagram zaka shiga kaza zaka shiga duk yadda kai da tsantseni sai kaga alfasha kuma daga 'ya'yanmu maza da mata har akwai shahararru fitinannu sanannu da kai ka ce a jeji suke rayuwa ba su da iyaye ba su da yan uwa abin ya kai fitsarar ta kai fitsara a wannan bigiri nake ƙara jaddadawa zuwa ga 'yan majalisanmu na wannan jiha mai albarka idan akwai doka da ta sanya a dinga kama masu irin wannan ana hukunta su to a ƙarfafa ta in babu kuma wajibi ne ku yi wajibi ne a zauna a samar da doka da duk wanda ya fito kafar yada labarai yana ma'ana batsa batsa kalma kaga saurayi da da budurwa suna rawa suna nuna al'auransu yana tafa min nan tana tafa min nan haka zaka ga ana yada shi to ku zauna ku yi doka tunda tsarin mulki ya ce ana kama mutum ne in ya karya doka irin wanda aka rubuta to a samar da doka in kuma akwai ta a karfafa ta mu ji muryoyinku a ko ina ina wakilanmu na ƙananan hukumomi waɗanda su ne suke zama suke yin doka to ku yi doka akan wannan in akwai ku ƙara ƙarfafa ta ku fito da ita fili duk wanda zai zo yana rawa ta batsa ko yana waƙar batsa ko yana magana ta batsa a kama shi a hukunta shi wani zai ce to ai sai su koma wani state sai su koma wata jiha ai akwai wani abu guda daya man sanna bil islami sunnatan hasana manzo Allah ce duk wanda ya bude hanya mai kyau a musulunci hanya ce ga ta mai kyau an batta yazo ya bude to Allah zai bashi ladan wanda duk ya aiki da ita idan nan Kano muka yi to wallahi ko shakka ba na yi jigawa za a yi katsina za a yi zamfara za a yi sokoto za a yi duk jihohin nan na arewa za su yi domin suna kwaikwayo daga gare mu da haka idan muka yi kofa alkhairi ce muka bude sai dai su tafi can kasashen arna su zauna wannan kuma ba mu da iko a kai amma ya za mu zauna mazanmu da matanmu da malamanmu da shugabanninmu muna da sarakuna na yanka muna da hakimai muna da dagaci muna da masu unguwanni muna da malamai amma yara su dinga fitsara ka ga ma'ana yarinya tana alfasha tana barna amma kowa ya shiru me za mu je mu gaya wa Allah ina shugabanninmu da haka a sanya doka ba za su yi wahalar nemowa ba a satin nan wani yaro ya yi da wata yarinya suka yi rawa ta batsa ana tura hizba sun kamo yaron ai ba ɓoyayyu ba ne sai dai abin takaici ya kamata a ce abin da suka yi masa ya bi wannan ai waɗannan an kamo a kai shi gurin alkali ko bulala ce alkali ya sa a yi masa bai kamata ku kamo shi ba kurin ya zai ana shaka da ka ƙara ka kiyaye ba zai ji ba inna allaha yazau bis sultani ma la yazau bil qur'an wani sa'in da mulki ake danna mutane da aya da hadisi ba sa dannuwa da haka sai a mika shi gurin alkali sai alkali ya mai bulala kowa ya gani a sanya duniya ta gani me yayi cire yaron nan da yayi rawa da yayi rawa ta ba ta rashin mutunci a kamo yarinya ai mata bulala in ya so bulala 20 bulala 30 ai mai ta'aziri gobe zai kara ba amma an kama mutum an ce ka daina in kaza da shi kenan an sake shi gobe ma zai kara yi kuma muna tuni abinda lauyoyinmu suka yi da ma'ana alƙalanmu masu kishin addini na ba da odar jami'an tsaro suka faɗi wasu fitattu fitsararru a kamo su a titsiye su wannan yana da kyau wajibi ne a matsayinka na jami'in tsaro da kake da haƙƙi kai wannan addininka za ka taimaka me ya amfanin aikinka in ba za ka taimaki addininka ba ya kamata a fito a yi wannan ai matakin da muke a baya kafin ma a ce me ya kamata mu yi wannan in kana da ya ko ɗa da ya gagare ka yana wannan ka hana ya ƙi hannuwa kama shi don kawo hukuma ka ce ni mahaifinsa ne ko ni yayan shi ne ko ni dan uwan shi ne wanda nake kula da namanin shi ya iya daina kaza da kaza a hukunta shi amma sai mu zauna mutane su ta fitsara da badala ana gani ana yadawa cikin gidaje saboda abin ya shiga ko ina dan waya ta zan musiba kowa yana da ita da haka kuma ta nan ake yada irin wannan lamari to da haka ina kira zuwa ga hukumar hizba ta ƙara ƙaimi ta ƙara ƙaimi tana yi ba ma rena abin da take amma ta ƙara kuma duk wanda ta kamo ta mai hukunci mai tsanani da yawon mu al'ummar musulmi mun yarda a mai bulala in ta kama a ribe shi a ba shi aiki mai wahala ta yadda gobe zai zo wannan fisara ba sai ka ji wajen rashin kunya sun fito kababan yada labarai suna cewa ai mu ba ma bata tarbiyya ai tarbiyya a gida take lalacewa me yasa Allah ya ce ai wa'azi ai Allah ya ce ai wa'azi duk da ya ce mai tarbiyya saboda in aka bari haka za ka yi tarbiyyar a gida wani ya bata ma a titi sai Allah ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar amma sai ka jiran bitsara a gidan rediyo a kababan sai wata ya ce ai ma ma lalata tarbiyya duk wanda ya lalace dama a gidansu ya lalace wato yana yana ganin abin da yake bai da wani tasiri a cikin al'umma saboda ya rena al'umma kuma an zira ido a kai ana kallo sannan jami'an tsaron mu wajibi ne ku ƙara ɗamara wajibi ne an kawo muku irin wannan abu ku daina sakaci da shi abu ne da mutum zai samu lahira zai samu alheri a gurin Allah amma a ka abu a shiru ko a ninke ko a dinga tsoro to wannan babu alkhairi a ciki sannan kuma iyaye mazanmu da matanmu wajibi sai mun tsaya mun gani waɗannan yaran da suke abin duk 'ya'yanmu ne dukkananmu ne duk a cikinmu suke za ka ji dukkansu suna amsa sunan musulmi amma kuma ina iyayen ina iyayen ka ji wai saurayi da budurwa suna hira batsa suna saki hira abinda suka aikata da ba wanda ya sani manzo Allah ce duk al'umma ta za su samu rangwame banda masu bayyana sabo masu bayyana sabo wanda zai sabo a koye ya zo yana fitarwa haka zaka ji sun saki saboda sun san ba abinda za a yi ina iyayensu ina iyayensu in irin waɗannan iyaye ba za su ɗau mataki ba ya kamata mu tsangwame su mu ƙaurace musu dan su ma sun taimaka wajen sako amma an muka ga uba ya jajirce wa ya jajirce malami ya jajirce to mun san kuma yanzu abin ya bi karfin sa sai mu taru gaba ɗaya mu murkushe mai banna manzo Allah ya ce mutane in suka ga azzalimi ko mai banna ba su hana shi ba to dab suke da Allah ya ga masu da hukuma gaba ɗaya sannan ya ku waɗannan matasa mazan ku da mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku sani duk abin da kuke yi rana za ta kare ga misali Allah yana ta buga mana a cikin ku dama mutuwa tana kan kowa amma kuna gani yadda yan cikin ku ba sa tunanin mutuwa fab ɗaya sai mutum ya zo ya mutu to da fa ya mutu shikenan shegantaka ta kare aiki ya kare rana a cikin kabari zai kwana ga duhu ga matsi ga zafi da duk wani abu ko waɗannan aka bakka da su a kabari duhun kabari zafin kabari sannan matsi na cikin kabari ko iya wannan aka ban mutum da su ba wata azaba ta ishe mutum musiba da azaba to balantana kuma abubuwan da za su biyo baya to ku tuna za ku mutu za a sanya ku kabari kuma Allah zai tashi ku kuma sai Allah ya hisabi akan wannan abin da kuka yi sannan wannan banna da kuka bari yadda malami mai aikin alkhairi ya mutu bayan shi yana samun lada kuma haka za a ci gaba da rubuta muku zunubi ka mutu ka bar maganganun batsa ka bar ayyukan batsa ka bar abubuwa munana a cikin al'umma ana yadawa kai kuma ana, ana, ana, ana kama ka da wannan zunubi da haka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku yokan ku kiyamar laifi ku ji tsoron Allah ku daina irin wannan abin da kuke yi Allah madaukakin sarki ya kare mu ya datar da mu zuwa ga abin da yake so Allah madaukakin sarki ka shirye mu gaba daya ka shirye da iyayen mu da malaman mu da duk al'umma gaba daya ya Allah ka ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da duk wanda suka mutu ya Allah ka tashe mu tare da annabawa da siddiqai da shahire da salihan bayi ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da ka madaukaka Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba daya Allah ka kawar mana da abin da ya dame mu ya Allah duk wanda yake da mummunan nufi ga wannan al'umma da addininta da zaman lafiyarta ya Allah ka mayar da kai da zuwa gare shi ya Allah kai mana maganin shi ya ku yan uwa mai salati ga bayan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yawa manzon su salati manzon Allah yana cewa wanda ya mun salati da Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك